العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
anan mu tsaya فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا ها؟
من لا، ومن أبو؟
عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a sha ɗaya ga wata na zulka'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da tara ga watan biyar dubu biyu da ishirin da biyar dubu biyu da ishirin da biyar a darasi da ya gabata mun kawo ƙarshen surutu zukhruf kina yau insha Allah za mu tashi farkon surutu dukhan kahin na 'yan tambayoyi da suke nan na isko akwai ta harko iya maganar wanda yake turai yana iya aiko da layya garinsu a yanka ko kuwa sai a can inda yake dole zai yanka tushi layya iya daga cikin abin da ake taƙarubu na yaman kusantar allah subhanahu wa ta'ala babu sharaɗin sai inda kake ko ya kace za ka yanka layya duk inda kake kana iya aika layya wani gari ko a garin ku kake kana da dama ka aikata wani gari a yanka a raba ma yan garin ba ta da sharaɗin sai ka yi a garin ku kun balle an san irin can ƙasashen turai hamma da matsala wani lokaci wajen yankan a takaice dai ba lahi ba ne ba da yawa an kadi ba layi da ake aikowa ƙasar larabawa da yawa layyarsu ce suke aikowa a yanka ana suna kinta shata lahamin kudin kai kaci nama ne kuda sun baka rago ba laye ba kai laye wani ce kawai rago kaci nama kaci eh sun haka ne haka suke sun sa kinta shata lahamin kudin kaci nama kudin cin laye da ka bace ba sukan kawo raguna saraba wasu kuma sukan kawo saraba su ba ku ne ku layya kenan ba lahi ba ne ba a yanka layyarku kuna can turai ku aiko garinku ko wani gari a yanka muku laye ku yin da ban neman kusantar Allah subhanahu wataala ba wani matsala komai ta yi sai mai maganar cewa an mai sihiri ya isa laya to shi yanwa da harko magana an mai sihiri ya aka yi aka sa ma sihiri so da yawa mutane aka ce cuta daban magani daban da yawa cikin al'umma balle wani abin rukuya da zama sana'a rukuya ta zama neman kudi mai karfi na malamai babu sana'a ga malamai samun kudi kamar rukuya to da ya shiga hanyar samun kudi ce dan mutum ya kawo nashi a bige iya ihu da abin da kayanka baka zai ko mai hade mashi shi yasa mutane suka ɗauke ta sana'a kwarai ta yadu to wannan mahi yawa su suke irin wannan fasara kurin a ce sihiri ne don misa don a yi aiki dole maka aiki ka biya maimakon abinci asalin cutar sai saka wannan hanya yan wa da harko mukaddara sihiri ne in sihiri ne manzana da karanta da mu abinda ake ban sihiri ne an ba karanta da mu karanta asalin amina rasul ko bakara gaba daya sun ma'awazat shi ake yi har aure sai irin wannan a tsaya a wannan ma ya wadatas ko na gamku da yawa yanzu nan huce ba wata guda ciki yan uwan Allah jarabe ɗiye shi da rashin lahiya ya mun tambaye ni ya kiraye ni waye iya rukuya me aka yi wance tana cikin halin kaza kurin a ba alama aljanu ne cito ya amuta mun da wasu na ce ana san dai wani shi bai wannan hirai ya karanta kudade amma bai hira ka san hira na ka samu matsala ya ta ce kaza ya ce kaza raka hira da aljaniya ba labarin ƙarya ka yarda ya saka daji a takaice ne bayan wancan ya je ya yi na cetuwa ne so da yawa aka samu rashin lahiya ɗabi'i rashin lahiya ce ta hakika amma ya ce aljani ne ta bashi misali a ƙa'ida ta aka samu kiris ta fali masasara ce kurin bayan masara kurin mutum ga ihu ga ihu kuma kwaci ne kurin tambayi likita kuma cutar ta lahiya na ga akwai dan wa iya kusa na ma iya jina yanzu tare muke da shi ya samu matsala wani lokaci yaron shi bai lahiya ya kiraye ni je a mai rukuya na ji yaron jikin shi zahi iya ta kubuci kubuci iya dubun wa abin tausayi karshe da na ce mutum likita likita na ce likita sai yare da muka ta yi amma yan gidan fada suke isa ka isa ka biya malam iliya da wani haka likita ce isa ka biya malam iliya ta likita wani suna fada har aka je likita suka bi bamu suna fada wani a cikin wa iyajin su iya kofa iyajin su suna fada nan haka haka haka likita ce karshe dai muka iyada su a zo aka mai examen aka kare aka kare examen muka zo nan aka yi aka kai aka mai da da asabar na kuma ganin shi yaro ya koma mutum lahiya lau ashe aka ce kiriste iya da dan abin ya masu kaɗan kuma da kirkin fari in su gamu ya kama ku ci gurin kaga yanzu da haya je iya shi lahiya ba a nemi maganin bai ta wahala an kwana ƙare mutu an ba shi wahala da yawa haka ake shi dan wani kwanan nan haka ya ce an yi amma ya samu ɗayan ai wani ya iya dai gaza gaza kwana biyu hirin jishi labari ya huta an tahi makwabciya Najeriya karshe dai ya ce min wallahi mala ana zuwa da aka yi examen aka gada ana an buga an buga ya likita ce na buga buga nan ana ga gano kurin akwai rashin lafiya kaza a cikin cikin ana ba ta wani maganin cutar kai tsaye ta fara barci aka mata da tama ta dawo gida lafiya ta lau ba wani iska kaga da an ci iska ce ta ta cuta ana ta maganin cutar da magani daban naka da yawa a hatara a ne magani ɗan kuma har iska ce me yasa ba a wannan askarki na sunna sai ka duka biyu amma kurin ka tsaya a tama rukuya kuma ba bincike cuta ba shi wani ya rike ka kawai yanci kudi matsala ce Allah bai hana ba magani bai hana ba a suka ko ne kai amma nan yan labarin yan rukuya da yawa su suke kai mutum sabaro shi wallahi da yawa na hata su yi tsoron Allah mai dama shi sa kaman wannan wahid bali ke cewa iya cikin suka yaɗa wannan abu rukuya ya ce nasiha da bayan ya hwasa kowa sa wannan wahid amsana wannan ba ya kowa sani a duniya da ya da rukuya ta kona bangare ko ta hausa ko ta wane ne ya shiyar abinta amma karshe ce yana dama ya gano kurakurai da yawa da matsala wajen wannan hirai kaza a wuri kaza aka binne wani ya kama shi mu aljanin mu goma ne yanzu sauran takwas ɗaya ya tahi biyu sun dawo mata ne a wuri kaza muka shiga wuri kaza duk haka ake ba a ji hira kurin kuma a yarda kaga aiki da ka zan boka kina takaici ya ce walla abin wannan ya gano matsala da yawa ya ce ya tuba ga Allah ya tuba ga Allah iya nasiya ga duk masu abin rukuya ta harkoci kafa doke ta sana'a kuma ku yi nesa da wannan hirai duk a nan fitina take a gama rikici a gama mace da mace da kishi a gama rikici iri-iri a takaice dai in sihiri ne a yi ayoyi na karantawa a roƙi Allah Allah ba ta lahaya kurin a takaice amma sa laya bai maganin komi kurin kuma dama mun ce kullum yana magana ya halitta a shari'a ta yarda ka yi rantsuwa da duwani su ƙur'ani ya ce a matsayin siffa ta Allah cikin magabata ga ibn mas'ud ne akwai suka gani ya halitta ana rantsuwa da ƙur'ani amma ce an kiyoyi ƙur'ani a gari an sa laya ta wannan dama wani al'ada ce ta dama garawa ta yi ƙari don ka je ba ka zana a kano ka zana ta sa laya a kano dai na ganta mahi abin da ka ta tashi mu duniya ba san masa laya a yawo da ƙur'ani ana sai ya huta da wazi ina yawo don da ya zana kan ƙur'ani don da ƙarya kan ƙur'ani ba huta ba shi kenan da ya sa an sa da haya ta bi al'ada ce al'ada ce kuma wani al'ada ce ta mutanen wallahi sa laya bai bai zuba sunna ba amma ana rantsuwa da ƙur'ani ya kama ba lahi bane ba wallahi alam sai wanda ke cewa wannan ruwaya da take maganar cewa man ayyar akahu bi dhanbin lam yut hatta ya'malahu waya wai duwan da aibanta wani da zini ba zai mutu ba shi ma sai wani zini yau lalle abu ne a musulunci an hana aibanta mutum balle wanda ya tuba da mazinaci ne hasa ko ɗan giya ne zai tuba ka yi tsohon ɗan giya tsohon mazinaci wannan aibu ne wannan yanzu da allah kake ba da shi kake ba an ka tuba an ƙare ba a yi to amma maganar cewa an ka aibanta mutum kai ma he kayi wannan ruwaya akwai ruwa cikin sanin ibn cikin tirmidhi amma a ce hadisi ne mawdu'i na ma'ana hadisi na ƙarya an kirkira shi ne ma'ana bai da tushe wanda su kai shi akwai matsala kan da wanda tuhuma game da wanda ga ruwaya ba shi da inganci mawdu'i ne ma kiran fabrike ne bai da inganci ruwa da ta kawo magana amma in su da muna maganar mutane aka irin magana shi dukkan magana ka ce manzan Allah ya yi ta inda bi doka mai karya in ka ce misali manzan Allah ya ce tsakanin magana da shi ka yi raka a hudu ko ka yi kanta kaza ko abu da muke karatun amma ya ce ya hudu ka mai karya ne da bisa manta aka ce hadisin karya ko da da tuwani da ifin kun matsala da yawa muyagun malamai suke sawa jahilai ai a ce a turuwa ta abu hurare ne da ifi a ko ibn umar kine da ifi ka wannan kwanin shi hankali in waka ta hadisi da ifi ko mawdu kaza ba ana nihin ba sahabin a a aita ake haddasa na fulan an wani an wani an wani wannan jerin masu kawo labarin ba sahabi ba a wannan masu kawo labarin saman sahabi su ne aka samu sun wa annaba ƙarya sun wa sahabbai ƙarya shi aka samu irin waɗannan a cikin labarin a wane da samun labarin ya samo daga wane shi kuma wane sananne ne wajen ƙarya shacin madu'i ne wani ba ƙarya ba yake a iya da raunin ɗan adam misali muntuwa iya jagorcin magana malami ne sananne mamuje da shi amma yana da gama magana bai rike magana da kyau kaga ce za ta iya da rauni misali misali imam malik rahimahullah yana cewa akwai wasu mutane a madina wanda ya san su iya da imani inda za a yi hori rashin ruwa a madina su roƙi allah za a yi ruwa ta iyar imanin haka nan mutane waliyan mutanen kwayo madamtu mutanen kware ne amma ce ba na karɓar hadisi daga wajensu da karɓar ruwa yansu kin da an ce maka wani mai rauni zai ɗauka mutum manza ne a a ɗabi'a ce ta da adam akwai kurakuri suke wakana a takaice dai ita wannan ruwaya ta man ayar a kawai wannan mai zambin lamin mutu ta ma'alar ruwa a disi na maudu'i na babashi da ingancin kuna a takaice wallawa alam farkon sura alamu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين وانا حرفا دي guda biyu akai a kawo dai dole a bar mu Allah hakikanin sanin ma'anarsu wal kitabil mubin Allah yana rantsuwa da littafi wanda yake bayyananne ba wani duhu a cikin shi ƙur'ani kenan Allah ya yi rantsuwa da alƙur'ani kuma yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin wannan alƙur'ani mun sabakar da shi a cikin wani dare na musamman mai albarka shine daren lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadar cewa sabka akwai sabka daga bait daga launin mahfuz zawa baitul izza ita ake ni ko sabkar da qur'anin gaba da ganin sallallahu alaihi wasallam kamar hafiz bin hajar iya kawo duka abun suka iya gamuwa amma a jumulci abu ne sananne ba sa dojin malamai gabata daga launin mahfuz an kashi baitul izza saman duniya wannan dare guda zama guda amma annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne sananne babu shakka ko kun to kanshi nasun qur'ani da sunna ya zo min munajjamat da qur'ani farqanahu daban-daban aka yin shi daban-daban Allah sabkar da shi nazalnahu tanzila ba jumla guda ka shi sauran sauran littafai to wannan farkon sabkal shi ake magana a wannan dare mai albarka daren da ya tulqadar shine daren dare mai albarka Allah ce inna kunna mundirin Allah ke tabbata mu dai Allah ce muna mu masu galgadi ne kina Allah Qur'ani cike yake da galgadi ga mutane me ya ce inzar awa mutane kashe kama amma kashe da kashe akwai kaza duk wanda ya kaza akwai kaza akwai kan kaza azaba kaza an ga amma ga dan kaka hawa da cikin mata yace fiha yufarqu kullu فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
na'am yace fiha yufarqu kullu amrin hakim daren lailatul qadar shi ake daren budget daren daren yin program kin shekara duk abin da za a shekara a wannan dare ake program a rubuta komi abin da za a yi bana wanda zai mutu wanda za a yi duk abin da za a yi wannan shekara mai zuwa a wannan dare ake yin budget a raba komi a ƙari bayan abin da yake tallar mafi na abada gaba daya wannan program ne na shekara ake yi da abin da zai wakana a shekarar wannan a wannan dare allah yake bayani dalla-dalla wanda zai kaza wanda zai samu da abin da za a wakana ita kullu amurin hakim fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin ake bayani ake raba duk wani al'amari wanda yake tsararre duk wani tsari program a cikin wani dare ake ake shirya shi yace amara min indina kuma al'amari ne Allah ya kisa program ki ai komi lamarin Allah ne na musamman daga Allah shi ka shirya komi ce kuma ina kunna mursalin Allah ce mu ne masu kuma aiko da manzanni zuwa ga bayi Allah shi ne mai aikin manzanni zuwa ga bayin shi rahmatan min rabbi rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين
Allah ya ce wannan aiko da manzanni da Allah yake gabayi rahamatan min rabbik jin kai ne rahama ce ta musamman daga ubangijinka wannan rahama ta ita ce rahamar Allah gabayi bayan bata ya zo an bar hanya an lalace sai Allah ya aiko da wani daga cikin bayin shi don ya zo da bishara da galgadi rahama ce jin kan Allah ne ga bayi aiko da manzanni zuwa ga bayi kuma innahu huwa sami'ul alim shi Allah ubangijinka mai ji ne ga komi kuma masani ne kan komi mai ji ne masani ne yace shine rabbi samawati wal ard shine ubangiji ko mahallicin samai da kasai shine mahallicin su shine mamallakin su shine rabb shine mamallakin samai da kasai wa ma bainahuma da duk abin da yake tsakanin sama da ƙasa Allah shine ubangijin su wannan magana haka take tabbas in kuntum muqinin in hakuna da imani na gaskiya dole ku yarda da haka lamarin haka yi gaskiyar magana kenan shine mamallakin samai da kasai da abin da ke tsakanin su dan haka la ilaha ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin to wannan ubangiji mamallakin samai da kasai da abin da ke tsakaninsu la ilaha illahu tun shi kaɗai ya kayan shi bai yi tarayya da kowa ba ko komi don haka gaskiyar magana shi kaɗai ne babu wani ilaha ma'abud illahu sai shi ce yamta bayanin bayanin cewa mushrikai na da hannun yanzu inda mai shirka da Allah ne ba mai inkarin Allah Allah Allah ne matsalar tsari intermediate bin ta hanyar wani in sami kusantar Allah wani ta hanyar mala'ika zai ce wani ta hanyar aljani wani ta hanyar malamin shi ko shehun shi zai ma shehun shi ko na aljani ko na mala'ika abinda ya kamata ya ma Allah kadai su ma can da haka ne ƙorai shawa ba mai inkarin Allahu babu ƙureshe mushrikin inkarin Allah a su matsalarsu aj'al alihata ilahan wahida in hada da shin wajaba su kurin a ce daya ilah suke magana ba Allahu ba eh Allah Allah kurin yake hada san ga musu tambaya ma waye ku waye sama waye ƙasa waye kaza su ce Allah ne komai su ce Allah Allah Allah shi ne kirin matsalarsu ilaha ma'abudu ba irin abin da Allah ke naki shi kadai yace ana iya ma ana misali kiran wani ko neman ceto wajen wani ko neman kariya wajen wani ko neman arziki da abin da Allah kadai ke yi to sai a nema a wajen wani Allah shine shirkal kenan tarayya abin shi Allah bai tarayya da kuwa la ilaha illahu babu wani ma'abud shine ilaha wanda ake kira ko rantsuwa dogara da kowa da irin nashi to ka yarda babu wani ilaha ba wanda ake ba abinda Allah ke shi ko kira ko rantsuwa ko duka da abinda ke na Allah ne to illa wa Allah kadai ake doka mu abu da abin bauta shine abin bauta na gaskiya kuma yuhyi wa yumit shine ke rayawa daman shi ba da rayuwar kuma shi ke kashewa don daman kayan shi ne shi ne rabbi samawa adama bai noma dama halittar shi ce sabar kasan da abin da ke tsakaninsu dama halittar shi ce kuma shi ya raya kuma shi ne mai kashewa ku da ake magana da ku rabbuku kuma shi ne ubangijinku bayan halittun sauran ake magana aka ake gaya muku ku kanku shi ne ubangijinku wa rabu a ba'ikumul awwali uwayenku yan warko ma shi ne da allah shi kaɗai ne ba ta ga allah yanzu ba ga na da uwaye da ba na kakaru a shi ne da tun warko tun azal shi ne mahalicin na da shi ne mahalicin na yanzu don zai a gaba ba na haka mai wannan matsayin bai dacewa a gama shi da wani zalunci ne kuma magana ke ci gaba بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم na'am Allah ce balhum fi shakkin yal'abu duk da wannan matsayi bayanai da aka yi su waɗannan ƙuresha za mu ce mutane suna cikin kokonto game da wannan haƙiƙanin gaskiya ta kaɗai ta Allah da ibada Allah shi ne don abun bayan da ya gabata baya su suna cikin kokonto kuma suna ma'ana yana suna wasanni kurin wasa sha musu kai ga abin da yake gabansu amma shagala da wasanni abin da yake gaban nasu ko aka fi shakki kuma ce yal'abun ɗan wa harkar wasa hanya ce ba karamar ta shaidan me ma ta shaidan ta wannan wasa yake ɗaukar hankalinka ya mantar da kai da abin da yake gabanka ga muhimmanci a wajenka ka bari kuma an sai na wasa ke kamun zuciya ɗan adam zai maka dai misali su turai wanda su ne mahiya muke bi kuma anan din an bin bayansu ne kullum wasa iri-iri ba lan ma ba iri yauce ba akwai ta mata akwai ta maza akwai ta gura kayan gurgun ba barka ba hagu ta gura guwa akwai kayan makahi mata akwai ta su han makahi ba wanda aka bari da makahi da guragu kowa akwai da shi eh an mi ka ɗauko da wasa ya gaga abin ya gama kowa kuma a sa maka san abin da kula da shi ya ɗauki hankalinka sama da komi ana yi baka da hankali ya an kare ya an kare zuciyarka tana bugawa tana bugawa an kare kuma an zuwa ce kuma da ya ba tsakaninku eh lokacin gada banza ga abin da ke gabanka kana cikin hadari iyawa yanzu ka mutuwa iyawa yanzu ka mutu ba ga ga lokacin mutu ka ba kana cikin wani rurin iyawa kana tsakar wasan ka ana tsakar wasan ka mutu kuma zuciyarka ta buga ka mutu akan wani abu amma duk wannan hadarin da yake tare da kai na baka san ma'ajalinka da hadarin da muhimmancin kwanakinka ka mance da su me yake gabanka wannan wasa an yi na yau akwai na gobe gobe akwai mace ma da kwanan ji wasu kwanaki a nan garin sai ka ji ana ihu ana ta ihu a nan garin wani kacin abuwa wai ba ana wata baloci a turai a turai ake balan ba da makaran ba ko nijar amma a da magaran kama kuma a nan wata magaran ke mawa haka yan adawa ko yan kaza ne ko yan kaza ne ko wani irin nashi akwai masoyin akwai makin akwai namu akwai akwai makin a yana dawon da haka ke dangarin wa wani abin da abin da ya waka na tabbas aksiden ne wani ya zubu ga mashi mota ya mai banna an zo ana ba shi haƙuri ya ƙi ya cikin sai an zai kwasta ana jiran polisai su zo a yi kwasta ya kai kawo da ya leƙa cikin mota ɗayan ya ga wata takarda wata abu na wata ikiyu ta ture ko ba take ko ba sala ko take ta ture dai ko ba sa komi sai ga a wani abu a cikin wata shi a ashe namu ne hita shi kenan shi kenan shi kenan saba saba shi kenan a ta yi ba kwasta to kaga yanzu duk haƙuri da aka washe don Allah ka za duk alaƙa ta wannan mutum ƙasa na a yanzu wannan barsa kwanar ta gama su china su ne shikenan jaka aka taba kuran to in wani shine magana wasa ya ɗauki hankalin mutane balo ana nan kokowa kokowa mu a nan kokowa take shiga mu kamar ta da duk wata alaƙa da mutum ka cin mutunci ƙato ya sa gu da laya da komi a ba shi kudi kai kana ihu kana haɗo gaba a ba shi miliyan shirin ko goma sha rabu kai bakar komi a ciki amma kai kana tashin hankalin ka aka da shi da ƙabilanci jihanci duk ba ka ake ba kwanan na ji wanda ya ci takobi na kwanan aka ta kwanan ta ƙarshe ɗan kokowar iya faɗa iya ta yan gari kaza kun cuce ni kun sa ni kumya yan garinsu ya meke magana an wulakanta abokin kokowar shi a garin kabilanci kalmomin kabilanci da jihanci aka ta yi abinda ya hatsata su wancan yan wancan garin iya ba su haƙuri kuma duk musulmi ne ƙasa ɗaya ce amma wannan wasan ya kawo ya soka kabilanci da jihanci kuma muguwa adawa ya ce abin mamaki abin shige abin hada manya ba mayar ba a ce abin bakin ciki da hada manya cikin lamarin amma ka shi dan ce muku gama zumunci ne a ina gama zumunci don abu a ba gaskiya ba ne kudu ba shi dan ce kwar Allah shi da mu ya ce suna cikin kokonto yal'abu suna ta wasanni don haka fartaƙib yau mata ce sama abi dukhan mubin gabar sukun ka ci gaba da aikinka ka ci gaba da wazi har ranar da sama za ta zo da wani hayaki mubinin bayanan ne in wannan magana hayaki malamai magabata hatta cikin sahabbai akwai ruwaya ba mu shakka akwai dukhanin hayaki da zai zo a cikin alamun tashi kiyama akwai dukhan to amma abin da ake magana an samu abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu shi iya ga wannan hayakin da ake magana alamun tashin kiyama cikin alamomin da sun riga sun zo sun huce irin don wataran a shi bin abbas iya fa'intar zahirin aya akan cewa wannan dukhanakin zai zo ne a ƙarshen zamani ƙarshen lamari wata ibn mas'ud iya zamane sai ya samu cikin almajin su masaruk sun zo da labarin cewa ai wani iya ba su labarin wani hayaki da zai zo a ƙarshen kiyama ya amsharan masu mana zai ɗauke idanun da jin masu munafukai masu imani kamar zama mura ce kaza kaza sai ya zabura ya tashi ya ce Allah iya cewa annaban ulama as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min mutakallifin ya ce inna min al-ilm an yaqulu rajulun ma la ya'lamu Allahu a'lam shi ya ga ya ce annabin ku iya cewa Allah gaya mace ka gaya musu ni ban tambaye ku ba lada na wannan kira kuma ni ban daga cikin masu kallafa ma kanka abin da Allah bai dora maka ba ya ce iya daga cikin ilimi ka ce aka ma tambaya ka ce ban sani ba kurin shi ya ga yoshe za a kawo wannan magana akan cewa wannan ana jiran wani hayaki a ƙarshen zamani ko a wani kusan tashin kiyama ya ce abin da ya wakana shi ibn mas'ud ke da ruwa na bukhari muslim ka ta ruwa ce ingantatta laf'inta min nasin ruwa bukhari ka ta muslim ka wata ibn mas'ud ke cewa kun abin yata yawa kana amma me dalilin ayi shi ake magana kan shi yace ƙure shawa lokacin suka yi abin nasu ya kai gaya sun wa annabi wulakanci iri iri sun ki imani annabi sallallahu alaihi wasallam sakon lokacin da iya sallah aka gan baki da yan duniya aka je aka ɗauko wata ma'aiwa ta wata ramce gawa ta wata raƙoma da ta ayu aka ɗauko gawal wannan ma'aiwar ya salla aka ɗaura a saman shi ya sujada don wulaƙanci ya salla aka ɗaura ana dariya eh suna dariya amma wulaƙanci ya salla bai dago kai ba daga sujada iya ji kun ba mai magana kai magana a maka wulaƙanci labari ya kai gida fatima samun ba ta hutu fatima ta zo ita ɗauke mai wannan ma'amma daga saman shi to abin ya kai gane musulman annabi ya musu addu'a alamun ta allahun sinina ka sani yusuf ya allah inda ka sanya ma ƙore shawa shekaru bakwai na yunwa inda ka sama yusuf annabi ya wannan zanya wani addu'a to wani addu'a ƙarshe ta kama ƙore shawa annabi ya hijira ƙarshe da kansu suka gano muhammad ya yi wata addu'a gare mu wannan addu'a ce ta kama mu cewa aka gama shi da dangi dangantaka zumunci da waye dan ka roƙi ubangiji Allah abin da yayi mana to shi ibn sai ka cewa wannan mas'ala ce da aka yi yunwa aka yi zurundurutu a maka har ta kai mutum iya ga san bai gurin bai gurin sai hayi kamar hayi gurin sama mai kai gabula sai garin hayaki sai sun ka ce musse da fata da gawa suke ci ba komi ci suke saboda yunwa ba komi shi sai ce wannan hayaki ne ya riga ya wakana ya huce abdullahi bin abbas la shi iya kan cewa wannan iya daga cikin abin da zai zo karshen zamani cikin alamun tashin kiyama alamun duka magana da ake yi ana magana ne kan dalilin sabkar wannan aya amma magana hayaki ya tabbata ma ko malai masu suka shiga tsaka-tsakiya cewa duk da kowane ruwa ta inganta tsakanin wani sahabbai amma me tabbas a kowane hayaki cewa an samu wata ruwaya ta ibn mas'ud cewa akwai wani hayaki wanda ya san da shi wanda shi amma shi ma zai zo a kan tashin kiyama wani shi su kun gama maganar mu da mun imani akwai wani hayaki kun ba abin shi magana ta jamhurin magabata sahabbai da malaman tafsiri kamar da wannan su ina ga ibn jarir ne su imam abu ibn hajar ibn kasir cewa abin da ya kari shine magana wani hayaki zai zo a karshen zamani kwar kana mahi kari kenan wannan kwar wancan kuma ba ce ba ya waka na wancan abu ne daban wancan wani abu na khayar na azaba kuma abin sun gani yana abu ba ce ba yi shi ba an yi shi amma wannan shi zai zo ne a gaba kana ke mai karin magana kurum Allah wa alam to dai magana wannan hayaki Allah ce fartaqib yawma ta'ti samaa bi dukhan mubi kai jiraye su kurin kai ta mana ka ci gaba abin da yake gabanka kai jiran ranar da sama za ta zo da hayaki mabayyani ya gashan nasu hada azabun alim wani hayaki zai lullube mutane za su rika kururuwa cewa wannan azaba ce mai tsanani ta same su ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين
kenan a tafsirin cewa alamomi ne na ƙarshe na tashin kiyama lokacin zawwala abin kamar da aka saba idan azaba ta zo za su ka neman Allah ɗauke za su koma ko kiyama ta zo ka neman Allah a maida mu gyara ire-iren shi ne a maganar ibn mas'ud cewa wannan abin ya ce shi isa ka ce ma to ana azaba a lahira a yaye ta shi ya tsaya kan cewa wannan aya tana magana ne waccan aiki da ya gabata da suna cewa rabbana ka shafa annal azaba inna mu'minun Allah ka yaye mana azaba za mu yi imani haka shi ne abin kan ya alaka da waccan magana wancan haƙi da abin da ya wakana haka suka yi a yaye za su imani amma ba su imanin ba Allah ce anna lahum dhikra ta ina za su wa'azta a yanzu don sun ga wannan alhali wa ƙadija ahun rasul mubin manzo ya zo manzo ne ƙarara da hujja ƙarare ba kuma zuwa har zuwa nuka banza ba kuma ni manzo Allah ne manzo ya zo daga Allah manzo ne daga Allah ƙarara ya zo ya yi bayani ba su yi ba imani ne za su yi ba dauna ba za su yi ba dauna abun kiran hudi ne suke ba gaskiya ba ne ba sun matawallau anu
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون manzo ya zo kuma manzo na rasulun mubin amma sun matawallu anu suka bashi baya suka bada baya suka ki imani kuma me suka ce ma wa qalu muallamun kun majnun kenan maimakon su doka manzo ne daga Allah suka ce a wani ne ke karantar da shi shi muallamun ba mu'allimin ba mu'allamun karantar da shi ake kuma majinu kuma mahaukaci ne kaga da su ga kare da nan wai dan a bata bagar ba manzon Allah bane samsam ba manzon wani ne yake koya mishi kuma aibu na biyu cewa jahili mana mahaukaci ne an dauke magana mahaukaci ga kenan nan wasa da hankalin mutane ne ka ku shore shi kurum koya mai ake kuma bai da hankalin mahaukaci to wannan mutane ina magana imani a mai wani masu wani halin Allah ce inna kashiful azaba qalilan إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون inna kashiful azab alila Allah ce za mu yaye abinda kuke magana kan shi za mu yaye azaban dan lokaci zaka yanzu a doke wannan azaban amma innakum aidu za ku sake komawa kan wannan aiki shi hujja ibn mas'ud kan ce wannan abin hayakin hayaki ne wanda wancan na makka da aka yi yace to kai kai magana ce a kiyamal za a ce za a yaye azaba an taba ya ce hujjar wurin suka nace a ce wannan ta duniya ce da ta wakana Allah bai ka ba a yayi azaba bayan ta zo an mace mutane mutane ne zabi da Allah ware ke shi sai ta ƙara hujji ya rike wannan wuta akan ce wani ayat tana magana kan wancan abin da ya wakana mutane Qurayshawa na tsageranci Allah musu kamu da shekarun yunwa da Yusuf alaihi salam Allah ya dauki azaba daga baya wala ce lalle za a ɗauki azabar yanzu kun nema a yi addu'a annabi zai addu'a kuma za a ɗauki azabar amma za ku koma gidan jiya haka kawai wakana yau mana bacin bacin koma يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون yau mana bacin bacin kubara
يوم na نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ba yau mana bacin bacin kubara Allah ce a yau za mu yi damƙa albacin kubara damƙa mai ƙarhi ya ce ina muntaƙimun mu masu ramuwar gayya mana masu kamun gayya ne na menene shi ne hujja bin wasu wani abin ya wakana kuma kowa duk mahiwa sun yarda wannan abin da ya wakana ne a yakin bada bayan ai wannan abin da aka yi ne allah ya musu wannan kamu babban kamu shine ranar badar a nan allah ya fara kama shawa domin duk manya-manyan garin masu wada da addi masu wadi aji a badar allah ya kama su a badar aka kai wajen mutum saba'in kuma iya manyan da yan gaba gaban muke da an kashe su duk wanda ya je badar wanda ke hawa jihar aji ne allah gama da shi annan sallallahu alaihi wasallam allah ya bashi nasara kansu bayan an kare yan wa lamarin allah ne kura annan sallallahu alaihi wasallam kayan ayyaki kayan har bugawa ita yake ce yake cewa sahabbai nan wani zai mutu nan wani zai hadi nan wani zai mutu ɗaya ɗaya gwada sahabbai wurin da kowa zai mutu za ka shi shi a nan kuma haka abin yi wakana a gaba-gaba babban abu jihal a nan mai cikawa wanda yan wamna labar abu jihal irin tsagerancin shi abin ya kai gaya cikin wasu musamari cikin ansar su mutanen madini masu nan labarin irin wulakacin da abuja da wulakacin abu abuja ne suna ciki da shi suna labarin shi kowa akwai abin da ke rashi kuran na allah gambada ashe wannan yaran abin da kun so su gama da wani bawan allah a yana allah zai gama su da shi ruwa ta inganta abdullahi bin auf yake cewa ana cikin fafatawa a bata da abdullahi bin auf ya ce hena wani matashi ya zo iya kama iya bara ya yi bigi ya ce tsoho ina abu nake ina abuja ke ke iya baka shi wani shi abu shi abdullahi bin auf mutum madi maka ne ya san abuja ne shi wani yara mutum madi ne ya ce ya taɓe ya bigi ya ce tsoho ina abuja lake ina abuja lake cikin ba ba cikin jama'a na ce gashi can na gwada mai shi ya ce an ji ma haka wani yaro na biya zo shi ma ce tsoho ina abuja nake duka neman shi suke suna neman shi ja wallahi da kasan suna tashi suna shiga suna kun je gashi kurin sun kai mai hari gaba da kowa ya so kashi ja fa fa fa gashi kurin sai gashi a yadda sun zubda shi nan da sun zubda shi sun tsaka sai azube za shi gardama wa kashe shi kai ko ni a ni ne kai ne ana gardama tsakanin wani yaran da anan menene akwai Allah annabi ya bada sal ya bada salbu an kashe mutum kayan shi ma na jiki naka ne sai ake rigima wa ya kashe wannan Abu Jahl samari ne mutanen Ansar annabi ta kuwa ka ta gobin shi suka ta gobin kowa ta gobin da jini annabi ta kila kuma katalu kowa ko ku duka ko kana ku duka kun kashe shi kowa ga nan kun tare cikin kisan shi kowa ya san Abu Jahl shine anan me yake cewa bayan abiya wa kana gashi a iya shan jini ran shi bai huta ba amma an kare bugun na kai mashi ko ira ce zai sai ga abdullahi ibn mas'ud ibn mas'ud ka san mutumin makka ne muhajir ne kuma ya san abin da aka su ne harkorko harkorko shan wuya ta makka ibn mas'ud ya cikin gashi zama ga karamin kari ga dan kadan ne sai sha wahala ibn mas'ud da mun shi dan kasan shi dan kadan ne shi ba ce mai wada amma dan kadan ne dukan shi ba tsawo ba girma sai wata ran ayi sahabbai abdullahi ibn mas'ud ya hau saman iti sahabbai suka annabi ya kasar dariya da dariya ne kuke shi mutum dan kadan kwabirin dan kadan ne ce kuna dariya kan kwabirin ibn mas'ud canin kwabirin guda biyu sun yi girman dutse kan sun yi girman udu akan akan mizani gobe kiyama eh kwabirin ne masu gauri akan mizani gobe kiyama ce ibn mas'ud ya isa ko abu jahal iya shan jini sai hau kirjin shi ya tsaye idan kai kalle shi ce ya rubu ilganin ya dan maki wanda mai anan ma habi da ya baka magana ba ya wanda ya maki yaya ya rubu ilganin ya dan dan maki yaya kawo yau ka hawo babban wuri ya dan maki yaya rubu ilganin ya ga mai baka magana anan annabi ibn mas'ud shi dai ya ciro kan ya ciro kan ya jayo annabi iya tsaye jayo kan giri-giri annabi iya suna tsaye ya tsaye a cikin bada wata ruwa na ca da shi da jibril suna tsaye da yake kawo la nisfa min nasiya nasin katab dan kati ya ka iya jaman ayi ta malaka jibril iya dariya jibril iya dariya gaba annabi zalma iya dariya suna tsaye a badar ala kullu halin da anan ibn mas'ud shi ya ciro kan shi ya yanke kan da wata ruwa ana cewa kaka ban wahala ta gobinka ga nawa idan idan idan ne shi kaka ban wahala to ɗan wada a nan wannan manya-manya a nan badar Allah gama da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya badar bayan kwana uku ka da in yi yaki a kare bai gudu ta gida daga gawa ya kwana uku aku ta takaka ya tsaya ga kwana ba komi ya ce ya cika suna suna annabi in je yaki a kare bai koma gida mu koma gida a ya tsaya kwana uku a wurin ko akwai abin zai biyo baya a nan bayan kwana uku sai suka ga ya tashi ya hau abin hawan shi ya ɗarme ji suke kuna ba suka bi shi ashe a to akwai rijiya a bada da a nan aka tura wannan don tsami suke suna wari sun ba ta wurin an aka tura aka sa aka gawo wakilinsu a ciki a nan sallar salama je tsaye bakin rijiyar zai kira ya wani dan wani ya wani dan wani ya kira su manyan manyan kudin shawan umar ce ya rasu lalla kana magana da gawa tana tsami ya ce umar ba ka hisa bai jin abin da nake gaya musu da annabi ya ce musu hal wajartu ma wa'ada rabu inna qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqa fa hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqa annabi da ya kira ya kira ya kira ya ce musu ban ya kira su ya ce mun samu alƙawalin ubangiji da ya mana alƙawali ne na gaskiya tabbata ko kun samu naku gaskiya ne shi umar ce ya rasulallah za ka ga magana da gawa tana wari annabi ce umar baka hisa bai jin abin da nake gaya musu Allah ne ya raya musu yanzu don ya bakanta musu rai a ji da su bayani na da wani abin yawa kana a badar sallah ce kenan yau mana murci bada bashir kubara ina mun taƙi ranar za mu yi kamu kamu na ƙari a ce mu masu yin azaba ne Allah ce gaba ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم na'am
an wanzu bayan wannan ana maganar annabi da ƙwarai shawa saboda tasiri a ci abu annabi haƙuri kai damu kai ta da hankalin shi ya ga labarin wani daga cikin annabawan Allah kuma da wasu tsagiranci ne na ƙurashawa ba su kai fara'auna ba shi ya kai labari cewa wala ƙarfatar na ƙabalahun ƙawon fir'aun kayan mutanen ka Allah ce mun jarrabi mutanen fir'auna ibudawa mun jarrabe su su ma waje an rasulun karim manzo mai karamci mai kima a wajen Allah ya zo wa mutanen shi kuma ya musu kira an addu ilayya ibadallah أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين yace manzo ya zo musu daga Allah ya musu kira an addu ilayya ibadallah ku bani bayin Allah kamar da ke cewa an asir ma'ana bani Isra'il la tu'azzibuhum arjinaka bi ayati min rabbik wasalamu ala man tabi'al huda Qur'an ya ga Musa cewa aikin Musa da yazo wajen Fir'auna akwai aiki na da'awa zuwa ga ta Allah da ibada da kuma cikin aikin Musa ya hudda banu Isra'il daga Masar su koma ƙasar ta asali a cikin aikin Musa kenan da ya musu da ya ga Fir'auna cewa ana ka bani banu Isra'il wala tu'adhibhum kaka kamsa azaba kuma ni nazo karji inaka bi ayati min rabbik nazo maka da aya daga wajen ubangijinka wace wassalamu ala man taba al huda amincin Allah ya tabbata ko tabbata ga wanda ya bi shari'a ta Allah ke cikin aikin Musa a bashi banu Isra'il ya koma da su inda suka mutu yace ya musa ya ga musa an addu ilayhi badaku bani bayan Allah annabawa banu Isra'il kuma inni lakum rasulun amin ni game da ku manzo ne na Allah kuma amintacce ku Allah ta'alu ala Allah Allah ta'lu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin kuma wa Allah ta'alu ala Allah ina kiran ku kan ku yi girman kai ka kuma Allah ya tsageranci da girman kai mana kuna kallon kuɗin magana kin bin gaskiya kin bin gaskiya shin girman kai kada ku ci bin gaskiya kan ku yi girman kai ga Allah na bin gaskiya kuma ni wa inni atikum bi sultanin mubin nazo muku da hujja karara cewa ni manzo ne daga Allah wannan hili ne yazo da ayoyi a hili karara ko me yace wani ustu bi rabbi inni uddu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun
wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum dan nan aya kasan ba kisa a qur'ani mai irin tafiyar awon da musa to ta yi bayani nan bayan yayi wannan bayani an mai barazana ba abu da wani barazana ba shine yake masa kashe wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsarin Allah ubangiji na kuma kuma shine ubangijinku ina neman tsari da kaku jehe mana kaku jehe ni mana mana da mana tarjuma mana kada ku shehe na ko sai neman kashe shi kenan kada ku mana ku jehe ni mana wajen kisa kashe ni ku yi hattara wajen neman kashe ki kisa na wa in lam tu'minu bi
لم تؤمنوا لي فاعتزلون wa in lam tu'minu li fa'tazilun in har bana na mu kashe kada ku na mu kashe ni idan har ba ku yi ba imani da ni ku da abinda nazo to fa'taziluni ku shafa min lahiya kowa ya lamarin shi amma an bar shi ba a bar shi ba fada'a rabbahu دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون kenan musa abin ya kai gaya wanda ya yi addu'o'i irin cewa Allah ka shahe dukiyar banu su da ibadawa ka fata dukiyar su ka zaka yin addu'o'i dai to cikin addu'o'i da ya yi fada arabau ya kirayi ubangijin shi ya gaya ma ubangiji an na ha'ula ya ƙaunmu mujirmu ya Allah waɗannan mutane mutanen banza ne mana miyagun mutane ne mana ba sa imani kina magana da'awa ya ga mana da'awar ba ta yi tun da da'awa yanzu ya yi ya yi bakin nashi ya yi kuma allah ya gata ta lokacin aka ba shi umarni fa'asiri da ibadi
فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون fa'asari bi ibadi lailan innakum muttaba'un Allah ya ce yanzu Musa ku bi dare ka dauki bayina bin Isra'il ka bi dare da su amma ha za a bi bayan ku haka kwata wakana suna huta labari ya kai mai fir'auna kuma ya kiraye banu ya kirake wadawa cewa ina qawmun hadirun mu mutane masu hatara ba a yaudaran mu maza maza kasu sha haka ta wakana sun bi Musa da jama'a shi Allah ta waturkul bahara واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون
nan kama an gazzata ma kissa ne kama abin har an zo karshe na can bayan mun karanta cewa fa atabu'u mushriqin sun bi kibudan isra'ilawa kiran fir'auna jama'a sun biyo musa da jama'a shi daidai hudawar rana falamma tara aljama'an قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا inna ma'i rabbi sai hadi garin Allah ya waye fir'auna ya isko isra'iliyawa da Musa nan aka ce gaba kura baya sayaki nan ruwa ne babu jirgin ruwa kuma baya fir'auna wanda ba sa ma jarabawa a yawakin fir'auna shine kalmar farko inna lamudrakun fir'aun an kare Musa shikenan an cin mana an kare Musa iya da imani da alkawarin Allah na tsira jin wannan kalma ce kalla nan ya tsawatarwa barin wannan magana a yasko mu yace inna ma iya rabbi sai hadi ina tare da ubangiji ubangiji zai ba mu mahuta lokacin nan ne aka ba musa umarnin bugun teku aka buga teku Allah lokaci guda gidan hanya goma sha biyun wannan ku lokaci guda wurin ya bushe ruwa ya zama dutse suka bi gaba daya gaba daya sun tsira fir'auna ya shigo tsakiyar ruwa akwai sauran 'yan gidan fir'auna a baya mafiya fir'auna shi kuma sanin ya tsira shi musa ya so ya buga teku ruwa game da ya tsira shi allah ya ce wata rukul bahara rahawan shi wani ayi kenan allah ya ce wata rukul bahara ka bar teku rahawan a nutse ba ruwanka eh ka bar ta kurum me yasa innahum jundun muqraqun a wannan gari wannan dukan su gaba ba ba mai tsira duka runduna gaba daya duka za a girme da su Allah ce Allah ce kam taraku كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين fama bakat fama bakat فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين na'am ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين hasbuk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين